الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والوجود وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه يرجون تجارة لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والمستكبر من طاعته وتقاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه وينيلكم فضله العظيم ويقربكم من جنته ويباعدكم عن ناره فإن رحمة الله قريب من المحسنين واعلموا أنكم ستدخلون في أيام جلية فاضلة معظمة هي أعظم أيام السنة ألا إنها العشر الأول من شهر ذي الحجة أحد الأشهر الأربعة الحرم وقد نوه الله تعالى في كتابه العزيز بشانها وعظمها وأنها أيام ذكر له سبحانه قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وأعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها وأكبره وأظهره فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقد دل هذا الحديث النبوي على عظم شأن أيام العشر عند الله سبحانه بل إن أهل العلم قد نصوا على أنها أفضل أيام السنة وأفضل حتى من أيام العشر الأخير من شهر رمضان ودل الحديث أيضا على أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في أيام العشر أحب إلى الله تعالى من التقرب في سائر أيام الدنيا ورغب الحديث أيضا بالاكثار من الأعمال الصالحة في أيام العشر كالحج والصلاة والصيام والصدقة وتلاوة القرآن وذكر الله واستغفاره ودعائه وغيرها من العبادات وبين أن الأجور عليها مضاعفة وجزيلة وصح عن التابعي مبروك بن الأجدع رحمة الله عليه عن قول الله تعالى والفجر وليال عشر فقال هي عشر الأضحى أفضل أيام السنة أيها الإخوة في الله احرصوا غاية الحرص على أنفسكم وعلى أهليكم كبارا وصغارا باغتنام أيام العشر بالأعمال الصالحة وليعن بعضكم بعضا عليها وليذكر بعضكم بعضا بفضلها ولا يثبطنكم الشيطان فإنها أيام قليلة لكنها عظيمة الأجور سريعة الرحيل من حرم خيرها وقد حرم خيرا كثيرا وقد كان السلف الصالح يجتهدون بالطاعات فيها كثيرا فثبت عن القاسم بن أبي أيوب أنه قال كان سعيد بن جبير التابعي رحمة الله عليه إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما كاد يقدر عليه أيها المسلمون إن من جملة العبادات التي يجدر أن نهتم بها أيام العشر شديدا ونتزود منها كثيرا ونسارع إليها حثيثا أولا صيام الأيام التسعة الأول منها فصيامها مستحب عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم وكان صيامها مشهورا عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثانيا الإكثار من تلاوة القرآن ومن قوي على ختمه مرة فأكثر فقد أفدى إلى نفسه خيرا كثيرا ثالثا الإكثار من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة إخوانكم المسلمين وتفريج كربهم رابعا المحافظة على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة والحرص على النوافل خامسا من ذك... الاكثار من ذكر الله ودعائه وتسبيحه وتحميده واستغفاره في سائر الأوقات تفعل ذلك وأنت في بيتك وسيارتك وعملك وحين دخولك وخروجك ومشيك وذلك يسير على اللسان وعظيم في العجر سادسا تكبير الله فيها والاكثار منه مع الجهر به فقد جرى على هذا التكبير في أيام العشر عمل السلف الصالح من أهل القرون الأولى وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى الإمام البخاري في صحيحه وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقال ميمون ابن مهران التابعي رحمة الله عليه أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبعه بالأموات من كثرتها ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير وهذا التكبير عباد الله مشروع في حق الرجال والنساء والصغار والكبار يكبرون في البيوت في الأسواق في المساجد في المراكب في الطرقات في أماكن العمل في السفر والإقامة يكبرون وهم جلوس وحين يمشون وعلى فرشهم وفي سائر الأوقات من ليل أو نهار أيها الإخوة في الله إن شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة لمن الأشهر الأربعة الحرم قال الله تعالى في تعظيمها وإثبات حرمتها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذين الشهرين وغيرهما من الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والتسبب بالفتن والكش والكذب والغيبة والبهتان والحسد والجل فإن الله تعالى قد زجركم ونهاكم عن ذلك فقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتشتد في كل زمان أو مكان فاضل وأيام العشر زمنها من أفضل أزمان السنة وقد ثبت عن قتادة بن دعامة الصدوسي رحمة الله عليه أنه قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها فاتقوا الله عباد الله في هذه العشر المباركة بالاكثار الحسنات واجتناب السيئات فقد عظم الله أيام العشر وجعل زمنها مباركا وأيامها فاضلة وقليلا رحمة بكم وإحسانا إليكم حتى تستدركوا عمرا ضيعتم أولا وواجبات قصرتم فيها وذنوبا أسرفتم فيها فاشكروا ربكم عليها فوقتها قصير وأجورها كثيرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطايا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم خبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا يقوى وأن الخطبة تابن شو بياني game da falalar wasu kwanaki masu albarka waɗanda suke tunkarar munan da wasu 'yan kwanaki kaɗan kwana uku kila zuwa hudu su ne kwanaki goma na farkon watan dulhijja wannan kutuba bangata ta dace da wannan munasaba duba da kila kafin wata juma'ar an riga an shiga kwanakin kuma ya kamata a ce jama'a sun san falalar da ke kunshi a cikin waɗannan kwanaki lallai kwanaki ne waɗanda suna da falala fiye da dukkan wasu kwanaki da muke da su a duniya domin malamai sun ce hatta kwanakin goma ramadan waɗannan kwanaki na sulhijja yininnikansu sun fi falala da daraja sama da yininnikan kwanaki goma nan na ainihin wato watan ƙarshen watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da imamu abu dawud da imamu tirmidhi da wasu daga cikin malamai suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wasu kwanaki daga cikin kwanukan da muke da su na duniya waɗanda ayyukan kirki aiki na kwarai ya fi soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da ainihin wato waɗannan kwanaki guda goma na watan Zulhijja. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sanin falalar da ke cikin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah hanya ce da ake samun aljanna ruwa wannan zai faɗo musu da suka girman jihadi da irin wahalhalin da ke cikin jihadi da irin falalar da ke cikin jihadi suka ce ya bakin Allah yanzu raya waɗannan kwanaki guda goma na watan zulhijja da ibada har jihadi fi sabilillahi bai kai su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko jihadi fi sabilillah bai kai raya waɗannan kwanaki da ibada falala ba Allahumma sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa komai bai dawo ba ma'ana in kana so ka auna aikin da ya zaka ki cewa yayi daidai da raya waɗannan kwanaki guda goma to shine sai mutumin da ya tafi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ba da wata manufa ba da ikilasi sannan da ya tafi ya samu shahada dokinsa da dukkan abin da ya tafi da shi shi ma bai dawo ba to wannan shine zaka iya kamanta halalarsa da wanda ya raya waɗannan kwanaki guda goma. ‘Yan uwa, kun ga wannan hadisi yana nuna cewa lalle waɗannan kwanaki kwanaki ne da duk wanda aka haramta masa raya su da ibada an haramta masa alkhairi mai yawa. Wannan hadisi yana nuna girman lamarin waɗannan kwanaki guda goma. Sannan wannan hadisin yana nuna cewa neman kusancin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin ayyukan da'a, yin sallah, yin azumi, yin ainihin sadaka, sadar da zumunci, karatun alkur'ani a cikin waɗannan kwanakin guda goma ya fi falala sama da yin waɗannan ibadun a waɗansu kwanakin daban ba waɗannan ba. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ja hankalin al'ummarsa domin su samu wannan garaɓasa ta waɗannan kwanaki, gwalagwalan kwanaki da suke ainihin wato tunkarar. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya nuna neman kusancin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ayyukan ɗa'a a waɗannan kwanakin ya ɗara neman kusancin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ayyukan ɗa'a a wasu kwanakin da ba su ba. Lalle a cikin wannan hadisi akwai kwaɗaitarwa kwarai da zaburarwa akan ainihin wato yin ayyukan kirki a waɗannan kwanaki. Sannan wannan hadisi yana nuna rubanyar lada a cikin waɗannan kwanaki idan mutum ya yi aikin ɗa'a ko aikin kirki. magabata na kwarai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu sun kasance suna yin ijtihadi suna yin ƙoƙari kwarai da gaske wajen ƙiyamun layl wajen karatun alkur'ani wajen zikiri wajen salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tasbihi da hamidi da kuma godo da dagewa da magiya da yin addu'o'i na alkhairi wa kai da sauran ainihin iyalai da 'yan uwa a cikin waɗannan kwanaki guda goma irin ijtihadin da ba ta ba fiye samu sun yi a wasu kwanakin ba a waɗanda ba waɗannan ba saboda sun fahimci saƙon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata a cikin waɗannan ainihin wato wannan hadisi da haka sai zamanto yana daga cikin ibadun da ya kamata mu dukufa ka'in da na'in kwanaki ne na ƙarshen shekara wannan wata na zulhijja shine ainihin wato wata na ƙarshe a cikin watannin musulunci la'alla shine wannan ita ce shekara ka ta ƙarshe daga wannan kila kuma shikenan ba za ka sake ganin irin wannan lokacin ba za ka amsa kiran Allah da haka wajibi ne ya kamata yin amfani da dama in an same ta kar ka ce sai wani lokaci in ka samu wata damar ba lalle bane ka samu shi yasa idan wannan lokacin ya zo magabata suna jajircewa wajen ainihin wato yin ayyukan da'a kamar azumtar mafi yawan kwanakin waɗannan kwanaki guda goma in ka samu dama uku ka samu hudu ne biyar gwargwadon abin da ka iya samu na ibada wato ta azumi to ana so ka yawaita a cikin waɗannan kwanaki guda goma daga ciki akwai yawaita karatun alkur'ani ka dace kwanuka ne guda goma in Allah ya taimake ka koda katima ɗaya ka samu masha Allah ka yi riba ka samu koda sauka ɗaya kai ka rarrage wasu shugul naka ka rarrage wasu ainihin lokuta da ba su da amfani suke tsiyayewa a banza ka yi ƙoƙarin tattaro irin waɗannan 'yan mintunan biyar ne goma tattaro su ka bawa alkur'ani ka samu ka yi koda sauka ɗaya ce ka in ma kai haka ba ƙaramin alheri ka gina wa kanka ba da haka ka yawaita karatun alkur'ani a cikin waɗannan kwanakin guda goma in ka so za ka iya kasa alkur'anin ka gida goma ka kullum za ka yi hizibi shida in ka yi hizibi shida har ranar sallah kenan kila shi kuma an je idi an dawo ko da yamma ka karasa ka ka samu sauka guda ɗaya kamar yadda ake yin saukar hatima ta cikin ramadan kullum za ka yi hizu shida kaga shida ainihin sau goma zai baka sittin saboda kaga cikin sauki ka samu hizibi sittin idan kuma za ka iya ƙoƙari kila ka yi sauka biyu ko sauka akwai wanda za a ga cikin kwana uku zai iya yin sauka Allah madaukakin sarki ya hore masa ya iya karatun alkur'ani kuma yana da yalwan lokaci saboda haka za ka iya yin sauka sama da ainihin wato ɗaya ko biyu ko uku sannan daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye cikin waɗannan kwanaki shine yawaita sadaka galibi an fi kwaɗaitar da mu yin sadaka da taimako da ayyukan alkhairi a cikin watannin ramadan amma lallai mu gane waɗannan kwanakin guda goma wayancan a darare ba kamar dararen ramadan a yininnika ba kamar waɗannan yanda mutum yake tagewa wani ya bada abinci wani ya bada sutura wani ya bada kuɗi wani mai kaɗan ya bada kaɗan mai yawa ya bayar da yawa ana son yawaita sadaka a cikin waɗannan kwanakin guda goma kamar yadda muke yawaita ciyarwa muke yawaita sadaka a cikin kwanakin watan Ramadan musamman a irin wannan lokacin da muke ciki wanda an san an fito daga cikin wata wani annoba da ibtila'i da aka shiga na corona wanda har yanzu mutane bai gama sakin su ba suna ciki da aka wannan dama ce ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa yake da iko karka dauka sai wani amshashin mai kuɗi ko wani basarage ko kaza a'a ko kai zaka iya aunar tiya daya ko rabin mudu ka ba makocinka da bai kai ka ba kai aikin alkhairi domin kai ma da kai ake magana da aka yawaita sadaka a cikin waɗannan kwanaki guda goma yana daga cikin abin da ake so a yawaita da kuma ainihin wato taimakawa juna ko da irin aikin haɗin kai da kai na unguwa a cikin waɗannan kwanakin guda goma ya fi lada sama da wasu kwanakin da za a yi wani aiki na jin kai ko wani aiki na taimakon kai da kai a cikin al'umma a cikin waɗannan kwanakin guda goma sannan da ƙoƙarin yayewa waɗanda suke cikin damuwa damuwarsu ko da ta hanyar ba mutane shawarwari da suke cikin damuwa wani yana cikin damuwa ka ba shi shawara to ba shi shawara a waɗannan kwanakin wanda wannan shawarar ta kwaranye masa damuwar to daban ne ladan da zaka samu sama da ka ba shi shawara bayan waɗannan kwanakin sun wuce daga cikin abin da ake so mu yawaita ko mu kiyaye a cikin waɗannan kwanaki guda goma kar ka yadda sallah ko kwaya ɗaya ta farilla ta wuce ka na daga cikin abin da zai mai da kai wani wali in kai sa'a kar ka yadda kwanaki kwana ɗaya cikin kwanakin nan sallolin nan guda biyar duk abin da kake ajiye ka zo ka bi sallar asuba a jami'i a zahar la'asar magariba isha a cikin jami'i in ma kuma ka so bayan wannan kana iya yin tsiye ko ka zo da wurka liman ya zo kai tsiye raka a biyu ce raka a hudu ce bayan liman ainihin wato ya idar da sallah akwai sallolin da kuma sunanin rawatib ana yin wasu lafulfiri bayan su kuma yi duk wa'annan kwanakin ana so a yawaita wannan bayan kiyaye sallolin farilla akan lokaci sannan kuma da ainihin wato yawaita na fulfuli na rana da kuma na dare daga cikin abin da ake so a yawaita cikin waɗannan kwanaki guda goma yan uwa shine yawaita ambatan Allah bakinmu ya zamanto ya jike sharaf da ambatan Allah a kowane yanayi muke mu da zamanto masu ambatan Allah mu kwadaitar da iyalanmu a cikin waɗannan kwanaki su zamanto masu ambatan Allah yaranmu da ƙanananmu da tsofaffinmu a halin tafiya a halin zaman gida kana cikin mota ko kana kan kekenka ko kana kan mashin ɗinka ko kuma kana kan kafafuwanka ka dinga yawaita zikiri in kai wannan ka ji ka gaji da shi ka sabunta akwai nau'o'in azkar kala kala akwai tasbihi akwai tahmidi akwai takbiri akwai hailala akwai salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka ce baka haddace alqur'ani ba da zaka kana tafiya zaka dinga yin tilawarka to shikenan kana iya kama salatin annabi daga nan zaka tafi kasuwar sabon gari ko zaka tafi office ko kuma zaka tafi zanga ko zaka tafi dukkan wani wurin sana'arka ka kama yin zikiri daga nan kila kafin ka je inda zaka je sai ka kayi wa annabi salati mai yawa kayi tasbihi mai yawa kayi tahmidi mai yawa kana zaune tasbihi kana tsaye tasbihi shine kiyaman wa qu'udan wa ala junubin kana kwance kan bacci ya kwashe ka waɗannan kwanakin karka yarda su wuce ka la'alla su ne kwanaki goma na ƙarshe da zaka sake gani a rayuwarka da haka a yawaita ambatan Allah a kuma daji akwai bukatu namu da na ƴan uwanmu musulmi da na iyaye da na ƴan uwa da na masoya waɗannan kwanakin mu dage wajen yi wa Allah magiya da ainihin bambadanci wajen Allah madaukakin sarki ya yaye damuwa da suke damun al'umma gaba ɗaya ya da yaye damuwa da suke damun daidaikun cikin mu ya yaye damuwa da suke damun al'umman musulmi na duniya wannan kwanaki ne da ya kamata mu amfani da su yan uwa wajen dagewa da yin addu'o'i ainihin wato na alkhairi da yin addu'o'in Allah madaukakin sarki ya yaye kunci ya yaye talauci ya yaye damuwa da sauran abubuwa na bukatu na alkhairi sannan yan uwa ku sani waɗannan kwanaki guda goma waɗanda dab muke da shiga cikin su kila kwana uku ko hudu kamar yadda na ambata shine yawaita kabbara kabbaran nan kuma ba laifi ka dinga yin ta a fili yanda na kusa da kai ya manta da an kwanaki ne da ake zikiri ka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda imamu bukhari ya rawaito hadisi abdullahi dan umar da abu huraira kasuwa suke shiga suna yin kabbara ba wai kaya suka je siyawa ba kwari ya je dan ya sai yaji ko ya sai shadda ko ya sai a tamfawa matarsa ba ba shiga ya sabon gari dan ya sai magani ko ya sai takalmi ko ya sai wani a'a kawai shiga suka yi saboda gurin taruwar jama'a ne kawai su shiga ta wannan layin keto ta wannan layin su fita ta wancan layin su fita wannan layin sai sun karaɗe kasuwa suna ta kabbara kabbara ah ga abdullahi dan umar yana ta kabbara kuma lafiya na ba wani abu ina maka yake kwanakin kabbara dan Allah ka duba irin waɗannan kwanakin suka zo ba wani abu da al'ummar musulmi suke da yake nuna hanyoyi waɗannan kwanaki kowa za ka ga abin da ya saba yi na yau da kullum shi ake da aka ka duba sahabbai Abu Huraira shi ma kasuwanni wanda suna yi ana jin su an san tunatarwa suke sai kuma kowa ya kama wannan ya manta wannan ya shigalci yana ta hira wannan yana ta cinikinsa sai ya ji an wuce ana kabbara an tuna masa ya zo yana zaune sai ga wani ya zo wuce yana kabbara an tuna masa kwanaki ne na yawaita kabbar bari da haka a yawaita kabar bari wanda wani daga cikin magabata an ce wato ya kasance ya riski lokacin da ana wannan kabbarar kamar kun farce ku da yawa kowa za ka dinga jin sa bakin sa kabbara yake da haka mu yawaita kabarbari mu sanar da iyalanmu suna cikin gida suna girki suna shara suna abin nan mu ilmantar da yaranmu suka gidanmu da azkar da zikiri da ambatan Allah da kafara a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sannan ƴan uwa ku sani kamar yanda bin Allah madaukakin sarki a waɗannan kwanakin yake da fifikon falala yake da daraja yake da tumbin lada to ka sani kuma haka saba wa Allah a cikin waɗannan kwanakin ya fi shiga ya fi haɗari ya fi garari sama da saba wa Allah a sauran kwanaki ka saba wa Allah ka yi ƙarya ko ka yi gulma ko ka yi annamimanci ko ka yi hassada ko ka yi shaye-shaye ko mutum ya yi zina ko ya yi fasikanci ko wani irin fasikanci ko ya yi zalunci ko wani irin nau'in zalunci a waɗannan kwanakin to haɗarin da bala'in da tashin hankalin da narkon da azabar suna rubanyuwa kamar yadda aikin alkhairin kai ke rubanyuwa don haka mu yi wa kanmu qiyamul layl mu yi kokarin jan wa kanmu akala mu yi wa kanmu burki wajen saba wa Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم قال فلا تظلموا فيهن انفسكم kar ku kuskura ku zalunci kawunanku da dukkan wani nau'in zalunci ba shirka ba bid'a ba dukkan nau'in sabo yana cikin zalunci kar ka zalunci dan uwanka kar ka cuci dan uwanka a waɗannan kwanakin Allah da kansa ya ja ku ne fala tazlimu fihinna a waɗannan kwanakin kar ku kuskura ku zalunci kawunanku kai kokari ka taka bakin ka sa bakin ka linzami ka dauki hadisin falyakul khairin aw liyakun a waɗannan kwanakin kar ka rusa kanka rusa wata kila daga nan har a tashi alkiyama dama ce Allah ya baka ta karshen kila an riga an rufe fayil ɗinka ana gama waɗannan kwanakin za ka amsa kiran Allah da haka wajibi ne mu kame bakunan mu wajibi ne mu kiyaye daga fadawa ayyukan asha ayyukan masha'a ayyukan barra ayyukan tir ayyukan Allah wadai a cikin ainihin wato waɗannan kwanaki da muke da su ainihin wato guda goma kamar yadda babban tabi'i da ibnu da'ama as-sadusi Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama yake cewa wato saba wa Allah madaukakin sarki ko zalunci a waɗannan kwanakin ya fi tsanani ya fi ainihin wato girma saboda saba wa Allah maɗaukacin sarki a cikin waɗansu kwanaki waɗanda ba waɗannan ba. To kaga in ka duba abu biyu ake so kai a waɗannan kwanakin guda goma ɗan uwa. Na farko shine ka dage iyakar iyawarka domin daga ciki akwai ainihin wato wani daga cikin tabi'ai an ce yana yin ibada da ya kura malaji ba zai iya yin sama da wannan ba. a waɗannan kwanakin in suka zo to yana yin ibadar da in an ce ya ƙara shi ya riga ya kure ba zai iya ƙara to kaga ashe ana so ka kai matuƙa wajen bin Allah waɗannan kwanakin na nau'o'in abubuwan da muka ba da misalin su da kuma in su ma da ba da misalin su sannan ka yi matuƙar gujewa da kaucewa da kuma nisantar miyagun ayyuka kowane iri ƙananan su da manyan su domin haɗarin ya fi girma a waɗannan kwanakin sama da haɗarin da ke cikin faɗawa cikin sabawa Allah wasu kwanakin da ba waɗannan ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar raya waɗannan kwanaki da ibada muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya hana mu saba masa cikin waɗannan kwanaki da sauran kwanakin mu na duniya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkan alkhairin da ke cikin waɗannan kwanaki guda goma Allah ka sada mu da su. Allah maɗaukakin sarki ka sa wannan kuma mu sake ganin makamancin wannan shekaru masu yawa. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye damuwar da suke damu al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya biya bukatu na alkhairi waɗanda suke ba su da lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma masu lafiya Allah ta'ala ka kare mu da lafiya waɗanda suka rasu cikin al'ummar musulmi iyaye da kakanni da malamai da yan uwa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى الصلاة
الله أكبر
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الله أكبر يا الله لمن حمده
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله